بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a shine yammacin biyar ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da 20 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2000 ta 2020 wannan shine darasi na darasi na 171 kenan a cikin jiragen darussa waɗanda muka yi rikodin ɗinsu na wato fasul sheikh al-albani lil usul daga makarantar darul harisi salafiya da ke zaria a nigeria a yau insha Allah za mu yi karatu daga littafin al-madkhalu ila dirasati ilmi al-jarh wa ta'dil na ainihin wato wannan malami sayyid abdul majid al-ghauri daga shafi na 501 a inda malam yace al-fasl al-qism al-khamis kashi na biyar daga cikin kashe-kashen littattafai na kutubu ilmin rijal su ne kutubu su'alat littattafan tambayoyi littattafai waɗanda suke suna a tsari ne na fatawa da amsoshi waɗanda malaman suka bayar malaman jarwar ta'adil an musu tambayoyi sun ba da amsoshi sun yi fatoyi akan wato mazaje to su ne zai mana magana a nan yace lastu bihaja ila tanbihi ala qimati su'ali wa tadhkiri bi annahu miftahul ulum ban da bukata zuwa ga na ambaci menene matsayin tambaya da kuma bayani akan cewa tambaya mabudin ilimi ce kamar da ake faɗa a karin magana as-su'alu miftahul ulum babu shakka tambayoyi ta hanyar tambayoyi ana samun ilimi mai yawa ya tabbata kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar a cikin littafin shi mai suna Fadailus Sahaba an tambayi Ibn Abbas radiyallahu anhu an abihi cewa kaifa asabta hadha al-ilma ya kai ka samu wannan tarin ilimin kana matashi kankani sai yake cewa bi qalbin bilisanin sa'ul wa qalbin aqul da harshe mai yawan tambaya da kuma zuciya take da rikewa sosai shi sa Umar dan Khattab yake yaban shi da haka yana ce mushi zalika fatal kuhuli wannan matashin dattijan nan lahu lisanun saqulun wa qalbin wa qalbun aqulun yana da zuciya mai rikewa da kuma harshe mai yawan tambaya haka haka sayyidina Umar dan Khattab yake mai Ibn Abbasin shaida wanda kuma duniyar ilimi tun cikin sahabbai ta da irin ilimin da Allah subhanahu wataala ya baiwa wannan bawan Allah Ibn Abbasin saboda yawan tambayarsa haka Anas dan Malik shi ma kamar yadda Muslim ya ruwaito yake cewa mu an hana mu tambaya nuhina an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an hana mu tambaye tambaye amma yace muna farin ciki idan muka ga ba kauye ya zo فكان يعجبنا أن يجيء الرجل الآقل من أهل البادية muna fata kullum mu ga wani mutum daga ƙauye ya zo daga cikin masu hankalin cikinsu ya ce fa yas'ala wa nahnu nasma sai ta tambaya mu kuma muna ji muna kwashewa su haka dai sahabbai a koda yaushe suka kasance suna amfani da wannan hanya ta ainihin wato yin tambaya to haka kuma na bayan al'amarin har ya zo ya zama abin nan haka sai na abu huraira radiyallahu anhu shi ma za mu tar yadda ya kasance yana da yawan tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mas'aloli da yawa har annabi yakan ce mishi innaka la harisun alal ilmi lalle kai mai kwadayin ilimi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi na tabbata ba wanda zai maka wannan zai mun wannan tambayar sai kai wannan dai yana tabbatar da cewa tun a zamanin farko hanyar tambaya hanya ce ta ilimi kuma har yanzu hatta ba wuce ma yakan ce matambayi baya bata to sai aka samu a zamanin karantar da ilmomin hadisi a tsakanin karni na ɗaya zuwa tsakiyar karni na uku kenan an samu rubuce-rubuce a bisa wannan salo to su ne zai mana magana a kansa anan da yake cewa لست بهذا إلى التنبيه على قيمة السؤال والتذكير بأنه مفتاح العلوم فكثيرا ما جاء التأكيد على الترغيب عليه والترغيب فيه بان بكاتا إن زوا غنا تتونا ني بياني أكن واتو cewa tambaya hanya ce ta tara ilimi babu bukatan ne haka da kuma tsaya ina tantance bayani akan kwadaitawa da akai akan ayi tambaya wa anna itqanahu nisful ilmi kuma cewa kwarewa a wajen tambaya wajen yadda ake yin tambaya da yadda ake ba da amsar tambaya to wannan shine rabin ilimi ولقد كان طلاب العلم الناهبون يذاكرون شيوخهم ويسألونهم amma خفي عليهم wanda suka suka suka girmama wato suka zama annahibun suka zama masu kwadayi suke da wawa suna son su tara ilimi sun kasance suna yawan tambayan malamansu suna muzakaran malaman suna tambayar su amma khafi alaihim ga duk abin da ya buya gare su aw yastashkilunahu ko duk abin da suke gana akwai wani iskali akwai wata sarkakkiya game da mas'ala idan malami ya faɗa za a tambaye shi in an je an bincika za a zo a ƙara tattauna da shi wa yuqayyiduna ma yahsiluna alaihi min ma'lumatin min afwayi shuyukhi kuma suna rubuce abinda suka ji daga bakunan malamansu na ilmomi hifazan alaiha domin samun tabbatuwa game da haka din wa zakhiratan lahum kuma dan ta zama wato taska gare su wa li da kuma wasu su jibain da ibn timiya aka tara tambayoyi da ya amsa sune majmu'ul fatawa ba a kaddara waɗannan amsoshi da ya bayar da ba a rubuta su ba fa wani irin ilimi kenan za a yi asara wasu shi ya rubuta da kansu da kanshi wasu kuma waɗanda ya ba amsoshin ne suka rubuta daga baya aka tattara suka haifar da mujalladi wajen hamsin na tambayoyi da amsoshi walam yakun hadha waqfan ala ilmin duna ilmin wannan tambaya da amsa da muhimmancin su ba su shafi wani ilimi banda wani ba a kusan kowane fanni na ilimi akwai haka bal shamila aksar al-ulumi yana shiga cikin kowaɗanne ilmomi min fiqhin wa hadithin wa tafsirin wa aqidatin wa lughatin ila akhir hadhihi al-funun yana shiga cikin ilimin hadisi da ilimin fiqhu da ilimin tafsiri da ilimi na aqida da ilimi na lugha da dukkanin sauran fannonin ilimi babu wani fanni na ilimi da za a ce shi a cikin shi ba a yin tambaya ثم إن مجالس الحفاظ من المحدثين لم تقتصر على راوي الحديث sai kuma a sani cewa a wato majalisai na huffazu daga cikin malaman hadisi ba sa takaituwa akan mai riwaya hadisi wasama ba sa takaituwa akan sauraron hadisi kawai wa tamizil ahadith ad-da'ifa ba sa takaituwa akan tantance hadisai masu rauni wa bayani darajatiha faqat ba sa takaituwa akan bayani akan matsayin hadisan kadai bal kana yubhasu fiha kullu ma yata'allaqu bi sunnatin nabawiyya a cikin majalisin hadisi ana tattaunawa ana bincike ana darasi akan duk wani abu da ke da alaka da sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sallama wa khasatan fi ilmin rijali musamman tattaunawa game da mazajen hadisi inda makaranta hadisi ce ta gaskiya ba a zuwa kai a ce a karanta hadisi kai a wuce dole a tattauna akan mazaje isnadoji akan ittisali akan inqita'i akan riwayat akan iqrabi akan igrabi da wani sai an tattauna wannan masailu din da suka shafi mazaje da suka shafi riwayar su da suka shafi inda suka yi kuskure da inda suka yi wahami da inda suka dace wannan yana cikin harkan malaman hadisi ba a raba su da ita haisu bayyana alhuffadu li talamidihim wa man rawa anhum darajatar riwati a inda zaka tarar malamai suna bayani ga ɗalibansu da sauran masu riwaya a gurinsu suna musu bayani akan darajar wato mazaje masu riwaya ta fuskar karba ko rashin karba wa farraqu baina sikati wa du'afa suna rarrabe tsakanin amintattu daga cikin masu riwayan da kuma masu rauni wa kashafu an ahwalihim wa marwiyatihim su tsaya su bambance su yi bayani game da halayen masu riwayan da abin da suka ruwaito wa kathiran ma kana talamizatuhum yatawajjahuna bil as'ilati ilaihim su da dama su ɗaliban su suke fara fuskantar su da tambayoyi wa hum yata wallawna al-ijabata anha su kuma sai su dauki dawainiyar amsawa din wa fi hadhihi al-as'ilati al-mudawwana ilmun ghazir a cikin waɗannan amsoshi da tambayoyi waɗanda aka taskace akwai ilimi mai tarin yawa wa hiya يكشف لنا عن أحوال الكثير من الرواة صفاتهم مروياتهم شيوخهم وغير ذلك ولنا تنبيه دا أمسوشي سنا من بياني أكن حال دا داما دا كتكما سرواية سبوبنسو دا روايوينسو دا مالمنسو دا وسأوبا وأندبا ونبا مما قد لا نجده في كتب علم الرجال الأخرى bayanan da ta yiwu ba za a same su a sauran tafai waɗanda ba waɗannan ba wa hadhihi al-as'ilatu kad takunu khassa bir-rijali ad-du'afa wal-kadhdhabina ka as'ilati ka as'ilatin min khilal ta'lil al-ahadith waɗannan tambayoyi sukan zama tambayoyi ne wani lokaci da ake yi akan mazaje masu rauni da mazaje makaryata kamar amsoshi a lokacin da ake tattauna illar hadisi sai wani ɗalibi ya ce to ala gafata malam wannan mai riwayar me matsayin shi to daga nan sai ya fara bayanin shi kuma وهذه أهم الأسئلة التي وقفت عليها أذكرها لأهميتها في مايل yace ga littafan su'alat da na gamu da su zan ambaci waɗanda na gansu saboda muhimmancin su zan ambace su na farko littafin masailu abbasin duri wanda ya yi fi rijali wal ilali lil imami yahya ibn ma'in al ma'ruf bit tarihi wal ilal abbas ad-duri zai bai mana magana akan su dalla dalla wasu daga cikin tafan abbas ad-duri ya ruwaito tambayoyi da amsoshi daga malamin sa ya dan ma'in shi aka fi sani da suna at-tarihu wal ilal wanda an buga shi a markazu al-bahth al-ilmi a kasar makka a shekara ta 1399 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekara 41 kenan da suka wuce sannan akwai su'alatu abi khalaf yazid bin bin al-haytham ibnu tahman annakid shi ma daga ya dan ma'inu shi wannan har yanzu makhtut ne ba a buga shi ba sai daga bayan bayan na aka buga shi sai kuma su'alat na abi ishaqa ibrahim ibnu abdullahi ibn al-junayd al-khuttali shi ma daga ya dan ma'in wanda shi ma za a yi magana akan shi a gaba insha Allah akwai su'alat na Uthman ibn Talut shi ma daga Yahya dan Ma'in akwai su'alat na Hashim ibn Marsad at-Tabarani daga Yahya dan Ma'in akwai su'alat na Uthman ibn Sa'id ad-Darimi shi ma daga Malam Yahya dan Ma'in akwai su'alat na Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba shi ma daga Yahya dan Ma'in akwai su'alat na Abul Abbas Ahmad ibn Mahraz daga Yahya dan Ma'in akwai su'alat na Ishaq ibn Mansur al-Kausaj dukkaninsu daga haɗin ma'inu ne waɗannan suka yi tambayoyin nasu sai kuma as'ilatu Usman ibn Abi Shayba li Ali ibn al-Madini wannan daga Malam Aliyu dan Abdullahi dan Madini Malam yace wa hiya ibaratun an ara'ihi fi ulama al-Basra alladhina wasafahu ya ibn Ma'in bil qadar wanda amsu shine shi abin nan wato al-Madini Abdullahi Yahya Ali ibn al-madini ya bayar akan wasu mutane waɗanda ya haɗan ma'inu ya magana a kansu ya ce ƙadariyawa ne kuma mutanen garin basara ne shi kuma malam aliyu ɗan madini ya faɗi nashi ra'ayin tabbatarwa ko korewa sai kuma su'alat na ishaq ibn mansur al-kausa da ila yau daga ishaq dan rawiya sai kuma su'alat na ishaq ibn mansur al-kausa da ila yau daga ahmad ibn hanbal sai kuma su'alat na Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj Abubakar wanda ya Ahmad ibn Hanbal sai as'ila na Ahmad ibn Muhammad ibn Hani ga Ahmad ibn Hanbal sai masail na Ahmad ibn Humayd al-Imam Abu Talib kenan al-Mushkani shi ma zuwa ga Ahmad ibn Hanbal sai Muhanna ibn Yahya ash-Shami shi ma yana da masail daga Ahmad ibn Hanbal akwai su'alat na Muhammad ibn al-Husayn al-Baghdadi zuwa ga Ahmad ibn Hanbal akwai as'ilatu Abi Dawud as-Sijistani sahibu sunan shi ma Imam Ahmad ibn Hanbal sai kuma su'alat na Abdul Malik ibn al-Humayd ibn Abdul Hamid ibn Mihran al-Maimuni Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn ibn Mihran al-Maimuni ga Ahmad ibn Hanbal sai as'ilatu Ibrahim ibn Isaac ibn Nahib ibn Bishr shi ma ga Ahmad ibn Hanbal sai kuma as'ilatu Hanbal ibn Ishaq abi ali ga ahmad ibn hanbal sai as'ila na abdullahi dan gidan imam ahmad ibn hanbal da yamma mahaifinsa sai kuma as'ila na salih shi ma zuwa ga babansa ahmad ibn hanbal sai as'ila na isma'il ibn sa'id shaliliji ga ahmad ibn hanbal sai su'alat na abu isa at-tirmidhi mai aljami wanda yamma malam bukhari muhammad ibn isma'il sai kuma as'ila na abu isa tirmidhi ya ila ga abu zur'at razi sai kuma as'ila ta maghariba as'ilatul maghariba da suka yi Muhammad ibn Mas'ud ibn Yusuf an-Naisaburi wanda ibnu hajar yake cewa walil maghariba anhu as'ilatun fi rijali wal ilal kamar yadda yake fada da malai ya kawo daga nan a cikin tabibut tabib sai kuma ajwibatu mirar ibnu hammawiyya annahawandi amsoshinsa da yayi makala shayrawi ad-dailami a cikin tarjumar mirar yake cewa wali majmahur annahawandi masailu sa'alahu anha ya masa tambayoyi fa amla alaihi al-jawaba fiha ya ba shi amsa man nazara fiha arafa mahallal mirari min al-ilmi wasi'i wal hibb wal itqani wad dinaya wad diyana wanda duk ya kalla zai san ilimin da Allah ya huwace mu wannan bawan Allah sai kuma na gaba shine su'alatu abi ubaidin muhammad ibn ali usman al-ajuri abu ubaidin al-ajuri shi ma yayi ma abu dawuda as-sijistani sai na gaba a cikin wannan jiran giya shine masailu abdullahi ibn wahab ibn muslim al-qurashi maulahum abi muhammad al-misri al-faqih wanda yima imam malik ibn anas rahmatullahi alal jami' sai kuma su'alatu hamza al-kinani wanda yima al-imam an-nasa'i abu abdurrahman an-nasa'i sahibu sunan sai masailu asad ibn furat لمحمد ابن الحسن وتسمى المسائل الأسدية هكا أكي musu. wahabihi waɗannan ya jero guda talatin da nawa kenan talatin da biyu ko sai ya ce wahabihi ba'adu as'ilati ba'adu as'ilati lati wa qaftu alaiha wa arifu ma yali ahamma kutubi as-su'alat al-matbu'a yace waɗannan sune waɗanda na gamu da su amma a nan a gaba zan zo zan yi bayani akan mafiya muhimmanci daga cikin su matbu'a waɗanda aka buga wasu da ya ambata duk ba a buga su ba an ji labarin su ne a cikin tarjamomin mazajen waɗanda aka buga suke suna da mutawassira ne ana iya samun su su ne yake so yanzu zai mana magana a kansu don mu san wani abu game da su na farko shine su'alatu ibn al-junayd la abi zakariya yahya ibn ma'in abi ishaq ibrahim ibn abdullah ibn al-junayd al-khuttali wanda ya rishika ta 260 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-imam az-zahabi a tarjamar sa ya ambata dama yake cewa yayi riwaya daga yahya dan ma'inu walahu anhu su'alatun mufida yana da tambayoyi masu matukar amfani shi wannan malami ishtahara ibn al-junayd bi su'alatihi lil imam yahya ibn ma'in ya shahara da waɗannan tambayoyi fala yutarjimu lahu fil ghalib illa wa tudkaru lahu hadhihi su'alatu allati sa'alaha ibn ma'in wa dawwanaha fi hadhihi riwaya duk inda za a yi labarin sa sai an ambaci wannan sai an ambaci cewa yana da tambayoyi da yayi ibn ma'in kuma ya kwafi su ya taskace su kama aksarat kutubu rijali min al-iktibas minha kuma malamai masu littafai suna yawan tsakuro zance daga gare shi اشتملت هذه الرواية على مادة علمية مختلفة wannan littafi nashi na dauke da wani tarin ilimi da ya sha bamban da na saura tanawalat ahwalar rijali wa ma yata'allaqu bihim aw al muqarana bainahum yana magana akan mazaje da da abin da ke da alaka da su ko kuma gwada tsakanin wani da wani kama tatarraqat ila al hukmi ala ba'd al ahadith wal kalami ala ilaliha kamar yadda kuma yake sauka zuwa ga yin magana akan wasu hadisai da magana akan illoli ko kuma magana akan inganci ko rashin inganci hadisan wai mukin ijmalu zalika fi ma yali za iya tattara haka a cikin zance mai zuwa na farko abin da yayi ma ya ta'allaqu bi ahwalir rijali wal hukmi alayhi bayani akan abin shafi mazaje da musu hukunci wa man rawa anhu da magana akan daliban su wa amman yarwuna da magana akan malaman su wa man ikhtalata minhum da bayani akan wanda ya samu matsalar cakudewa kwakwalwa a cikin su wa sama'u ba'dihim min ba'd da bayani akan wani ya ji daga wani wa man sabata lahu suhbatu minhum da bayani akan wanda ya tabbata cewa sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa wafiyatihim da tarihin rasuwarsu wa asma'ihim da sunayensu wa kunahum da alkunyoyinsu wa ghairi zalika da wasu waɗannan iradu ba'd turqil ahadith ahadith li ma'rifati as-sahiha koro hanyoyin hadisai don gane wanne ne mafi inganci wa ma fihi illa minha da kuma take da illa sannan yakan yi aiki wajen al-muqarana bainar ruwat gwada tsakanin masu riwaya da kuma al-hukmu alal ahadith subutan wa adama bayani akan hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba sannan wa bayanu dilalatu ba'd al-ahadith wal murad minha bayani akan ma'ana wasu hadisai da abin da ake nufi da su sai kuma iradul madda al-ilmiya min al-as'il min as'ilatihi aw as'ilati ghayri yakan kawo tambayoyin shi da na wanin sa iradu aqwalin nuqadi al-akharin ahyanan wani lokaci kawo magana wasu nuqadu can daban iradu umurin la alaqata laha bi maddatin naqadi yakan kawo su maganganu wanda ba su da alaka da naqadi kaman tarihin wani ah, wata manqaba ko wani wani abu na ban mamaki da ya faru da wani mai riwaya kuma kamar haka wa qad tubiat hadhihi su'alat bi tahqiq ad-doktor Muhammad Nur Saif fi maktabati ad-dar al-madani ad-dar bil-madina al-munawwara ama 8 ba'da 400 wa alfil hijira a 1988 kenan an buga shi a kasar madina wala hu taba'atun ukhra akwai wasu buge-bugen ma da aka yi wa littafin waɗanda ba wannan ba na fata mun gano wannan bari mu dan taba al-imam az-zahabi a cikin littafin nan nashi wato al-ibaru fi khabari man abar sanata yake cewa sanata 90 wa 60 wa 200 shekara ta 269 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari akan abubuwan da suka faru a tarihin musulunci a wannan shekara malam zahabi ya ce wa fiha zafara almuslimuna bi maratil khabithi wa hasaruhu fi qasrihi fa asaba almuwaffiqu sahama sahamun fa asaba almuwaffiqa sahamun fa ta'allama minhu wa raja aljaysh hatta ufiya fa hassana alkhabith madinatahu wa bana ma tahaddama muna ta shekaru kamar sha hudu kenan zuwa yanzu tun san da labarin wannan ta kadari wannan abin nan alaisu da safa ta bayyana wani shekau ne na wancan zamanin ta kadari da ya dinga kashe mutane ya je wani gari mintuna a baya sunan garin al-muhtara to wannan garin kanin kanin halifan shine al-muwaffiq billah ya samu nasara ya kai farmaki garin suka rusa katangogi suka shiga garin suka suka abin da ya kamata sun kusa kama garin ta ka samu wani takadari wannan takadarin sai ya mamaye shi ya harbe shi da wani da wani da wani mashi wanda yake ya harbi komanda da wani mashi mai guba shine nan yace fiha zafaral muslimuna bi madiyatil khabis a wannan shekara ta 269 shekara ɗari kenan da rasuwan halifan musulunci a lokacin mahadi kun tuna ya rasu shekara ta ɗari da sittin da tara a can bayan mun yi magana akan wannan to suka samu madinatul khabith ita ce al-mukhtara din garin da ya gina ya mushi katanga ya mushi gwalalo ya mushi rami ya sa shi da tsaro sosai wa hasaruhu fi qasrihi suka ritsa shi a cikin fadarsa suna gab da za su kama shi fa asabal muwaffiqa sahamun sai wata kibiya ta samu al-muwaffiq shi komandan kamar da yuzari ya ba da labari a tarihinsa a wannan an ce wato makami ne mai guba aka same shi da shi fata allama minhu ya samu rauni mai tsanani waraja aljaishu hatta ufiya da haka sojojin suka da da baya a sai da ya warke da an sama zai mutu fata hassan alkhabithu madinata obana ma ta haddama wannan shedani ya ƙara amfani da wannan damar wajen wata shida da kwamandan nan yana yana jinya shi kuma ya amfani da wannan damar ya gyara inda aka rurrusa na na ainihin wato abin nan dinsa wannan wannan katangu na shi ko ganuwa Allah da ya taimake su amma sun samu halin ceto ƴaƴaye mata da yara ƙanana da dama da aka kama yadda da ana yi dinnan an kama su amai da su bayi sun ceto su da yawa sun ceto dukiyoyi da sun samu makamai da yawa wani wani takadari ne ana ce mishi kirtas shi ne ya harbe shi wani wani maye ne ya iya harbe shi ya irin saman ganuwa din nan ya mamaye shi ya harbe shi sai ya same shi a gwiwa da ya same shi a makasa mato da ya kashe shi haka sai suka dawo sai daga baya aka sake komawa a shekara mai zuwa wadda take gaba da wannan zamu ji labarin kashe shi insha Allah wa fiha takhayyala al-mu'tamidu ala Allah min akhihi al-muwaffiq wala raiba fi annahu kana maqhuran ma al-muwaffiq to dama halifan shine al-mu'tamid ala Allah shi wannan sarkin karfin wannan kwamandan al-muwaffiq Ahmad Abu Ahmad al-muwaffiq shi kanin khalifa amma sai ya zama ya fi khalifan karfi kafu gwamna kenan ko kafu sarki ake cewa shi ke yin komai shi ke nadawa shi ke saukewa shi ke komai sarkin kawai ya zama dan jika dan kallo to sai ya fara jin anya ko ba an kusa mai da shi bai da amfani ba shi ne malai ya ce wala raiba fi annahu kana makahuran babu shakka ya kasance makahuran an riga an fi karfinsa kuma ma'al muwaffiq muwaffiq ya fi karfinsa fa kataba ahmada bin tulun bin Tulun to sai ya rubuta wa Ahmad ibn Tulun a Turki a lokacin shi kuma shine gwamna a Misra ya rubuta mishi wasiƙa yana neman shawara an ce ya rubuta wasiƙa har da wasu waƙoƙi da yake cewa alaysa min al-ajaibi anna mithli yara ma qalla menene yara ma qalla mumtana'an alayhi alaysa min al-ajaibi anna mithli yara ma qalla mumtana'an alayhi wa tu'kalu bismihi ad-dunya jami'an wa ma min zaka shay'un fi yadayhi haka yace da abun ba maki a ce kamata ina halifan musulunci a ce dan abu kankani ma fi karfi na ba zan zartawa ba wa tu'kalu ana cinye kuma bismi da sunana ad-dunya jami'an ana cinye duniya a matsayin gaba daya yace wa ma min zaka amma duniyan nan shi babu komai babu wani abu min shay'il yadda dai babu komai a hannuna to da ya rubuta mu wannan shi Ahmad ibn Tulun at-Turki wanda shi ma zamu zo mu ji matsalar shi shekara mai zuwa din nan yake rasuwa 270 shi ma sai da ya ya fantare ma gwamnati to sai ya ga ya samu wani hanya da zai yi amfani da ita cimma abin da yake nema ya rubuta mashi wasiƙa wattafaka suka ittifaki akan cewa to ka taso daga bagadaza ka taho misra mu za mu baka karfin da za a dawo maka da karfin mulkin wasafar al-mu'tamidu fi khawasihi ila samirra sai mu'tamid abin nan shi halifan kenan Ahmad ibn Mutawakkil ibn Mu'tasim wanda uwashi mun ji a baya za a zo a gaban ya mutu wata baturiya ce uwashi baiwa ana ce mata ana ce mata fitiyan sunanta kenan to matsalar da ya samu shi ya kasance kawai babu abin da ya yi banda shaye-shaye da zama cikin mata da zama cikin makada da aka ba zai iya shugabancin ba sai shi wancan karin nashi ya dauke dawayen shugabancin sai suka mai da shi kawai sai a bashi ya je ta yin abin da ya ga dama din ya wuni ya kwana yana shaye-shayen shi ba su damu da shi ba sunan shi dai shine halifa kawai hoton shi ne a jikin dirhami da ake bugawa shi ake ma adda amma ba da wani mukami ya zama kawai kamar wani sarkin gargajiya wanda ya zama je kana'ika to shine ya hada baki da wannan ko suka shawara ya tafi yuridu lihaqa ibn tulun yana so ya isa misra gurin ahmad ibn tulun a turki fi surati mutanazzihin mutasayyid sai ya fita kamar ya fita rangadi ko kuma ya fita zai je kamar zai je me yake ce mashi farauta faja'a kitabul muwaffiqi ila ishaq ibn kalkaj wannan sunan kalkaj ana cewa kuma kindaj kuma shine mafi inganci akwai wani wanda shine na'ibul mausil a lokacin shine gwamna a mausil ishaq ibn kindaj shi kuma sai zama kamar yayi alliance da al-muwaffiq shi kuma wancan amr ibn tulun yayi alliance da commander al-mu'tamid da sorry da, da halifa al-mu'tamid to sai aka aiko wa da shi ishaq ibn kindaj wasiqa da gun al-muwaffiq ya kudu yana ce mishi matattafaka ibn tulun ma al-mu'tamid lam yabqa minkum baqiya in ka bari ibnu tulun da almuwaffiq suka je suka hada kai to kai kuma ka shiga matsala shi kuma yana da rikici da tsakanin shi da ibnu tulun din fakana ishaq ala nasibina fi arba'ati alaf a lokacin ishaq ibnu kandaj ibnu kandaj yana nasibin tare da sojoji wa mutum dubu hudu fa badara ila al-mawsil sai maza ya koma garin sa mawsil kenan fa idha bi harraqatil mu'tamid wa umara'uhu fa wakala bihi sai je ya ainihin wato ga sai tarar da 'yan saƙo da wasu shugabanni ta ɓangaren mu'tamid fawa kalabin sai jingina da su wata laƙal mu'tamidu bainal mausil wal hadithiyya ya je ya shiga cikin su suka je suka taro al mu'tamid tsakanin garin mausil da hadithiyya sunan wurare ne suka je suka tarbo shi kamar da ake tarban shugaban ya zo airport ko ya zo bakin gari fa qala ya ishaqu sai shi mu'tamid ya ce ya kai ishaqu lima mana'atal hashama min ad-dukhul ila al-mawsil me yasa ka hana mutane na su shiga garin mawsil me yasa ka hana su fa qala akhuka ya amiral mu'minina fi wajhi al-adu yace ranka ya dade dan uwanka wato wancan kenan abin nan al-muwaffiq yana can ya tara abokan gaba ana ta fada wa anta takhruju fi min am mustaqirrika me yasa zaka fito daga wurin zamanka daga cibiyar da kake daga wato capital din kasan famata علم رجاء عن قتال الخبيث فيغلب عدوك على دار آبائك إن يجل بارن كافتا to zai dawo ya zo ya mallake bagadaza shi ya zama shine komanda ya zama shine halifa ya mushi wannan magana irin ta 'yan siyasa sun makallamal mu'tamida bi kalamin kawiyyin ya ci gaba da ziga mu'tamid yana mushi magana mai karfi wa kala bihi wa saqahu ya koro shi suka tafi ya shiga gaba suka koro dabbobin suka shiga wa ashabu shi da mutanen shi ila samirra ya dawo da shi samirra fatalaqahu sa'id sai akwai sa'id wanda shine sakatare na na katibul muwaffiq sai ya gamu da su anan wata sallamahu min ishaqa ya bashi wannan halifa al-mu'tamid shi kuma ishaqa ya kuma fa anzalahu fi dari ahmad ibn al-qasim da suka je suka aje shi a gidan wani mutum mai suna abu ishaqa ahmad ibn al-qasim al-jara al-jarja'i kenan aka je aka aje shi haliban ne fa suka je suka aje shi yanda ka sani ana ma irin wannan sarakunan yanzu ko wasu shugabanni da ake cewa ba su da wayo yan fada sun fi su wayo sai a dinga juya shi kawai da aka dama suka je suka aje shi a wani gida a gidan wani kwamanda ɗaya daga cikin sojoji wanda ya yi waziri ma al-muntasir da al-musta'in rasuwarsa shekara ta 265 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka aje shi a wannan gidan suka ci gaba da kawo mishi kawai abinci yana ci ana kawo mishi yan mata suna mai rawa da waka wa mana'ahu min dukhuli daril khilafa suka ana shi shiga fada هو كلا بالدياري خمسمائة يسك سجوجي متن تريبير يمنعون من يدخل عليه باش قبرت وبقي سعيد يكف في خدمته شي kuma sa'id din da kanshi shi yake kaiwa ya kawo yana mashi ayyuka walaysa walakin laysa lahu hallun wala rabt bi isi ya kulla bi isi ya kwance ba shi ne kawai nan da rawani kullun za a mishi zayu a stonar da shi a kujera a sa ai ta mishi waka da kida dan mata su ke mishi su kawo mishi tafa su kawo mishi su kawo mishi inabi yana ci bai da wani amfani kawai وأما ابن طولون فجمع الأمراء والقضاة تشيكم أحمد ابن طولون tunda dama mu'amara ce suka shirya sai ya tara limamai da alƙalai da duk masu faɗa a ji wa ƙala ya ce ƙadna kasal muwaffiqu bi amirul mu'minina jama'a kanin halifa fa ya yayi ya warware mubaya'arsa fakhla'uhu min al-ahadi ku kuma yanzu abin da ke so da ku shine ku cire sunan shi daga wilayatul ahadi dama shine yarima mai jiran gado ku to a fasa ai mushi khalqu a ce an fasa bashi fa khalqu duk suka cire shi illa alqadi bakkar in banda alkali wani alkali mashahuri shine abin nan mai sunan shi bakkar ibnu kutaiba as-saqafi wanda a sanadiyya haka ake kama shi a kulle shi ya sha wahala zamu tarihin shi a gaba kadan shi ba shi yace shi ba zai wannan ba faƙayyadahu wa habasahu sai sa aka kama shi aka kulle mai hannayen shi aka zuba shi a gidan yari wa amara bi la'anatil muwaffiqi alal manabir yace a fara tsine mu al muwaffiq hamdu kudu ba a dinga cewa Allah ya tsine mishi ko a mishi addu'a kwarai haji rikici ne na siyasa ba sabu bane da aka aka ci da wannan rikicin zamu ji raguwar shi insha Allah wa fiya tufiya Ibrahim ibn Munkir al-Khawlani al-Misri sahib ibn Wahab wa kana thiqa a wannan shekara kuma har ila yau Allah ya rasuwa wa malam Ibrahim ibn Munkir ibn Ibrahim ibn Isa al-Misri ya rasu a irin wannan watan da muke ciki Rabiul Akhir Allah ya gafarta mishi dalibi ne a makarantar Ibn Wahab kuma thiqa ne amintacce ne وفيها هر إلى أولا شكرا الأمير عيسى بن الشيخ الذهلي عيسى ابن الشيخ ابن السليل الذهلي شما أولا شكرا يا رسول وكان قد ولي دمشق يا يا تبين قمنا أكسد دمشق فأظهر الخلافة سيسابع وتركن يي تواري في سنة خمس وخمسين شكاة العبيد همسن دبير وأخذ خذائنا وأخذ الخذائنا يقاتي واتو تسكوكي وران أجي دوكي wagalaba ala dimashka ya kwace garin dimashka yayi tawari faja askarul mu'tamid sai sojin mu'tamid suka zo karkashin jagorancin wani komanda mai suna amajur wani baturke shi ma suka zo faltakahum ibnuhu wa waziruhu ya sa kanin shi ɗansa shine kuma mataimakinsa shine komandan aka zo aka aka ruguza su wa qutila ibnuhu aka kama dan nashi aka kashe wasu liba waziruhu da dan nashi da wazirin nasa aka kama su aka kashe aka kere wa haraba isa shi kuma ya gudu thumma stawla ala amida wa diyari bakrin mudda sannan ya je rike waɗancan wurare tsawon shekaru sai mala yace sanatar 70 wa mi'atin shekara ta 170 270 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hal taqal muslimuna wal khabitha fastazhaw fastazhaw a wannan shekarar musulmai suka ƙara yin wani karo na musamman da su da wannan shedan tazharu suka samu galaba akan shi thumma waqa'atun ukhra aka sake yin wani sabon ainihin wato a a sabon karo kutila fiha a kashe shi a ciki kuma dama mun ji an ce kamar da zabi ya faɗa a baya sojojin nashi abidul awa wato bayi ne kawai na mutane wa gawga'ul anzal da wawayen gari irin yan sas din nan mahaukata ne kawai suka dinga iskanci suka suka hada runduna yace yace yace haka za ya sifata yace yace yace yace waɗanda suka waɗanda suka suka zama a suka zama suka taru a gaban shi suka hada runduna ta marasa mutunci to sai aka samu halin kashe shi a wannan karan wa ajjalallahu bi ruhihi ila an-nar zabi yace Allah yayi gaggawan tafiya da ran wannan shedani wannan zindiki zuwa gidan wuta wasmuhu sunan shi shi al-khabith da ake ta cewa Ali ibn Muhammad al-Abqasi al-mudda'i annahu alawi wanda yake kuri yake ƙarya cewa shi ba alawi yace wala qad qala qitalul muslimina ma'ahu hakika musulmai sun dade suna shan wahala annin shi an yi yaki sosai shekara 15 wajtama ma al-muwaffiq nahu 300 alf muqatil shi muwaffiq sojin musulmai sun zo da watan mutane kaman 300 ajnadun wa mutawwi'a sojoji wanda suke ma'aikatan gwamnati masu albashi sune ajnad wa mutawwi'a da kuma yan sa kai masu yi da lahira masu neman lada wanda su suna yi ne a matsayin sun zo jihadi mustahabi malam ya ci gaba da cewa fi akhiril amri a ƙarshe dai iltaza al khabisu ila jabalin da wuta tai wuta sai je sai buya a cikin wani dutse thumma taraja'a huwa ashabu suka dinga ja da baya shi da jama'arsa ila madinatihim har zuwa cikin ita muqtara din fa harabahumul muslimuna musulmai suka dinga yakan su fan hazamal khabith wannan wannan shedani la'ananne ya ruguje aka ci nasara akan shi wa tabi'ahum ashabul muwaffiqi ya asiruna wa yaqtuluna suka dinga bin su suna kashewa suna kama bayi thumma mustaqbala huwa wa fursanu sannan ya sake fuskantowa da shi da jarumansa wa hamalu alal nasi suka yi kukan kura suka dawo bayan da sun da baya suka durowa mutane fa azaluhum musulmai suka dinga girbe su suna kauda su fa hamala alaihi muwaffiq muwaffiq ya fa ya sake shiga gaban rundunan nan da kanshi ya jagoranta aka sake kai farmaki wal tahamal qitalu yaki ya katsare wa idha bi farisin qad aqbala wa ra'sul khabith fi yadi sai ga wani soja ya taho da da kan wannan tsinanne yana rike da shi a hannu ya suka shi a jikin takobin shi falam yusaddiqu mutane ba su maganta ba sai aka kaman ƙarya ne mana yanzu a ce ga kan shekau ko fa'arafahu jama'atun minan nasi sai mutane suka gane suka ce aiko shine fahina idin taraddal al-muwaffiqu wa ibnuhu al-mu'tadilu wal umara waɗannan manyan sojoji suka sauka daga kan dawakan su fa kharru lillahi sujadan wa kabbaru suka fada suka yi sujuda wa Allah suka yi kabbara suka gode wa Allah shekara 15 wannan lanan yana ba su wahala an kashe mutane an kai an kawo sai ya ce wasara da muwafiku daga nan muwafiq ya ci gaba tafiya fada khala bin ra'asi bagdada ya shiga garin bagdada da wannan kan ana ganin shi wa umilatil qibab aka kakkafa rumfuna na walima aka fara cin abinci ana biki wa kana yawman mashhuda wata rana ce ta musamman wannan rana wa aminan nasu mutane suka suka suka cikin aminci wa shari'u suka fara komawa ya taraja'una ila al-amsal allati akhadha al-khabith suka fara komawa garuruwan su irin yadda ake ta komawa garuruwa din a kasar Borno wani lokaci can baya ko allati akhadha al-khabith wa kanat ayyamuhu 15 sana shekaru 15 yana ci yana yana yana yana yana yana dandana wa musulmai ko da su وقال السولي قتل من المسلمين ألف ألف وخمسمائة ألف يا كش مسلمي مليون أيد دبو أريبير قال وقتل في يوم واحد بالبصرة ثلاثمائة ألف أرانا قيا أجرم بصرة يا كش متن دبو أريبير وكان يسأل على المنبر يكن هو منبري فيسب عثمان وعليا وعائشة ومعاوية وهو اعتقاد الأزارقة يكن هو منبري يسيني وطنن صحابي عثمان da Aliyu da Aisha da Muawiya Allah ya kara musu ya gaba yadda gaba daya wannan yana aqida azarika kenan sunafi ibn al-azraq wa kana yunadi fi askarihi al-alawiyyati bi dirhamaini wa thalatha yakan saida yakan saida mutane masu dangin banu ali banu ali yakan saida su dirhami biyu dirhami uku kamar ya gwanjan su wa zai sai wannan ya daga ta budurwa ce ko saurayi a sai da shi bawa dirhami biyu dirhami uku kamar ce naira 50 naira 30 haka yake sai saboda wulakanci وكان عند الواحد من الزلج عش العشرة من الألويات يفترشهن ذاك سيكا قد ايه daga cikin sojojinsu na 'yan boko haram wanda bakin fata ne bawa ne kaskantacce sai ka gan shi da mata jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda goma yana kwana a gado ɗaya shi kaɗai da su ba ka suke musu yanzu a sambisa ake ba da labarin irin shakancin da suke duk abin iri ɗaya ne yaftarishuhunna yana kwanciya da su wa kana al-khabithu kharijiyan wannan ba khabbasi fa khariji ne dan tawaye ne dan boko haram ne ya kulu yana yawan cewa la hukuma illa lillah irin magana shi kawai wakila wasu kuma suka ce kana zindikan ai munafiki ne na turin munafiki ne na gwadawa sarki yastatiru bi mazhabil khawariji wa huwa ashbah yana shiga cikin karkashin mazhabin khawarijani zabi yace huwa ashbah wannan ma yafi kama da gaskiya fa innal muwaffiqa kataba ilayhi wa huwa yuharibuhu fi sanati 67 yad'uhu ila at-tawbati wal inabati ila Allah mimma fa'ala min safki ad-dima'i wa sabbi al-harimi wa intihal an-nubuwati wal wahyi fa ma zada hul kitabu illa tabajjuran wa tughyana muwaffiqu ya taba rubuta mishi wasiqa shika ta 267 yana mishi wa'azi yana kiran shi zuwa ga ya tuba ya koma ga Allah ya daina abin da yake na zubar da jini da kama mutane wanda suke mata ƴaƴan mutane da matan auren mutane ya kama su ya mai da su bayi ya tuba daga abin da yake na cewa shi annabi ne ya tuba daga abin da yake cewa ana mishi wahayi malam yace fa ma za da hul kitabu illa tabajjuran wa tufyana wannan wasiƙa bata ƙara mishi komai ba sai tsaba girman kai da toshewar basira da jiji da kanshi wa yuqalu kuma an ce innahu qatalar rasula dan sakon da aka tura da wannan wasiƙa ma kashe shi yayi fa nazala al-muwaffiqu madinatahu al-muhtara da haka al-muwaffiq ya sauka a wannan gari na al-muhtara fata ammalaha ya je duba ya kewaya ya zagaya ya ga ya ga da garin yake fa idza madinatun hasina wani gari ne wanda yake ya ji katanga muhkama katan muhkamatul aswar an yi ganuwa wadda take ta tsaru amiqatul khanadik an yi gwalalo mai zurfi fara'a shay'an mahulan yaga abu mai tashin hankali mai ban tsoro daga alhaul wara'a min kasratil muqatila ma azhala sannan yaga yawan sojoji ya bashi tsoro sojoji boko haram suna da ban tsoro sun maramauhu ramiyatan wahida sannan suka harbe shi harbi guda daya bil madanik da ainihin majajawa wal maqali da ainihin wato duwatsu wannu shab da kuma suka mishi ruwan kibau wasahu sayhatan wahida suka yi ihu guda daya irtajat min hal ard sai da kasa ta girgiza fa amad al muwaffiq ila makanin ila makatibi mukatabatu quwad al khabith wa istimalati da da muwaffiq ga cewa yaki kawai ba zai ci ba sai da makirci sai ya fara neman yadda zai yi alaka da manya-manyan kwamandojin shi wannan shaitani ya dinga jansu a jiki yana musu kyaututtuka yana har ya shiga tsakankaninsu fasta jaba lahu adadin minhu wasu suka ji magana shi ba a sana ilaihim ya kyautata musu waƙatara kuma ya kashe wasu wa kana al-khabisu munajjaman an ce ma boka ne yana duba yana duba yaktubul huruz yana rubuta hatim shine al-huruz irin laya da kambu na tsayi yana wa awwalu shay'in farkon al'amarin shi kana bi wasit yana garin wasita ne fa habasahu muhammad ibn abi aun summa talaqahu wannan komanda ya kama shi ya sake shi falam yalbas an kharaja bil basara wastagwa sudana az-zabalina ba daɗe ba ya fita ya ja hankalin bakaken fata azzabalina masu ɗiban bola wato masu yin ƙananan sana'o'i wal abid da bayi fasara amruhu ila masara shine yaje zan mutane matsala shekaru na aka kace shi ma a sakandaren bakwai sai ke sarki kun mai sunan makaranta a cikin garin babu ya yi irin sana'o'i nan ta arabiya kafa ba an kara bakwai aka ji ya zama shaidani irin wannan bai fasara amruhu ila masara Allah shi kyauta shi ma haka ba ga wata ranar ka ji kashin shi yanzu haka wannan ce suna ce ta rayuwa na ce shi ma yin wanda ma shekara sha biyar kan batu kuma haihu shi shaidancin da yake wata ran zaka ji kai labarin shawuci وفيها في ذي القعدة توفي أمير الديار المصرية والشامية أبو العباس أحمد ابن طولون تكاد وانت ابن طولون شما سي الله يمشي رسوا شمكبان كوكما كما قمنا قسم مصر الشام يسونا أبو العباس أحمد ابن طولون وهو في عشر الستين ينا قوم تشدا شكرة واتو حمسند وانا أبكين وخلف عشرة آلاف ألف دينار ya bar tarin dukiya dinari miliyan goma kowane dinari ɗaya yanzu jama kamar naira dubu ɗari kowane dinari ɗaya da ɗan mu sake dubawa dinari yanzu yakan kama guda rubu dinar dubu ashirin da kuɗi da wani abu raga dinari ɗaya approximately kamar dubu ɗari to dubu ɗari so miliyan goma kenan a kuɗin najeriya abin da ya irin shugabannin da suka shugabanci suka tara kuɗi ba san abin da za su yi da su ba yau aka fara su ba shi za daga cikin manufan kan tarihin nan wani abin zamu dinga rage jin damuwa da da da da, da sadma cewa duk abin da kake gani ina yanzu yake faruwa a ce an yi kaza an yi kaza an yi rigima an yi kisa an yi fada an yi munafurci duk ba sabo bane a cikin tarihin al'umma Allah shi kyauta wa kana lahu arba'atu ashara alf mamluk yana da bayi bayin da yake da su su kuma guda dubu goma sha hudu a cikin ababen hawan shi kawai sai da aka samu alfadari guda ɗari shida alfadari kuma kamar ka ce mota ce irin mota irin sport car ko a yanzu alfadari da duki a wanda a wanda ake da su miliyan biyar miliyan shida har yanzu a wuce irin wanda ake cewa farasul asi aka samu doki ya kai doki wani miliyan takwas miliyan goma haka haka sarakuna suke ci to yana da ma alfadarin shi a lokacin wanda suke abin nan kenan barbaran yanyawa ko tsakanin jaki da doki da ake shi guda ɗari shi da yake da su a lokacin abargarsa yana da su banda ƴaƴa ƴaƴan shi kamar mutum sittin aka ce wanda ya mutu wa kana kariman ya kasance mutum ne kuma amma mai sakin hannu shuja'an jarin mahiban gwarzo wanda ake ake ganin kwarjininsa haziman wanda yake mai niyya labiban kuma mai zurfin tunani zabi a cikin sirri yana kara da cewa wa kana sa'isan min duhatil muluk ya iya makircin siyasa yana daga cikin 'yan siyasa makirai da suka yi shirya mabudin zabi haka zai zabi ya kara a cikin sirri alamin dubura Allah shi kyauta قال القضائي كان طائش السيف قضائي yace ya kasance mai tsaurin kai tara da takobi fa usiya man qatalahu sabran ko sibran an kiya an kiyasta mutanen da ya kashe ta hanyar an ce an kashe mutum sabran shine a kashe shi a tare shi a kashe shi bai da makami ba a bashi dama ya kare kanshi irin abin da hajjaji yake a cikin fada ka shigo kawai daga tambaya a sara kanka au ma tafi su jini da kuma waɗanda suka mutu a gidan yarinsa fakanu samaniyata ashara alfan ya kashe mutane dubu goma sha takwas har yanzu babu irin shugaban da irin wannan zalunci wanda za a kashe a gidan yari sai dai waɗanda suka fito aka tare su irin shi anan da ba su da hankali aka yi ta kashe su kamar kajin turawa ana gobe sallah in ba su ba ka gana yin wannan amma dai a ce a gidan yari a yi ta kashe mutane ko kuma a fadar sarki har yanzu ba a yin wannan so duk zalunci da kake gani yanzu an yi wanda suka fi suka fi zalunci fiye da nan wa kana yahfazul qur'an amma kuma ala rahman wa utiya hasanar sauti husnar sauti an bashi murya Allah ya bashi murya mai daɗi bihi wajen tilawa alqur'ani wa kana kafiran tilawa kuma yakan zauna ya ta karanta alqur'ani har yanzu a Misra akwai masallaci sunan shi kenan Masjidu Ahmad ibn Tulun masallaci daga cikin masajid tarihiyya yana daga cikin masallaci na tarihi yanzu yana a Misra shi ya gina shi wa kana abuhu Ahmad min mamalikil ma'mun baban shi bawa ne akwai wani sarki Nuh ibn Nuh ibn Abi abin nan Nuh ibn Asad na'am Nuh ibn Asad As-Samani sarkin Bukhara shine ya aiko da Ma'mun wasu bayi to a ciki har da baban wannan Ahmad ibn Abdul shi tsolon da ya haife shi a nan gidan sarki Ma'mun ya taso ya karatu a makarantar gidan sarki Allah ya bashi fasaha da ilimi har ya samu wannan karatu daga baya kuma ya juye zama dan siyasa har ya samu wannan mukamin bayan ya mutu akwai wani mutum da ya taba yin mafarki ya gan shi mutumin yake ba da labari da kanshi an dade ana ganin mutum a bakin kabarin shi yana zuwa yana karanta alkur'ani sai ne da zuwa sai suka tambaye shi kace me yasa ka daina zuwa karatun alkur'ani da kake zuwa kana mishi kamar kana mai addu'a sai ce ai mafarki nayi sai na gan shi sai yake ce muni uhibbu Allah ta qara'a shay'an min alqur'ani ala qabri don Allah ana roƙon ka ta sake zuwa bakin kabari na karanta wani abu na alqur'ani yace fa innaka la tamurru ala ayatin illa quri'at alayya wa qila li amma samita bi hada yace wallahi duk ayat da kan da shafu wani abu na tsoratarwa ko wani abu na doka ta Allah da na karya sai mala'iku sun shaƙe ni a daidai lokacin ce da ni amma samita bi hada baka taba jin wannan ayat ba ciki da haka Qur'an da ake kan samu shi kara mai bala'i ko mafarki ne ba duk da yake daga cikin kawai da fasarar mafarki malamai suna cewa duk mutumin da ya riga ya tafi lahira an kai mafarkin shi to babu ƙarya da abin da aka gani ya shafi wani a lahira ya ce ma kaza ko gan shi yana yin kaza to aljanu ba sa iya zuwa lahira su je su sato wannan bayan haka aka gan shi ya shiga cikin wannan yanayi Allah shi kyauta sai ce mata sanata arba'ina wa mi'ati ne baban nashi ya shiga ta ɗari biyu da arba'in wa malaka ahmadu diyar misriya sitta ashara sana ya yi shekara goma sha shida yana sarauta ƙasar misra nan ya tara waɗannan kuɗaɗen ya tara kuma wannan zunuban da ya kwasa allah ya gafarta mishi وفيها أسيد بن عاصم الثقفي الأصبهاني أخو محمد بن عاصم رحل وصنف المسند وسمع من سيد بن عامر الدوبعي وطبقته سيكما مالا أسيد بن عاصم الثقفي الأصبهاني دون محمد بن عاصم الثقفي wanda ya yi yawon karatu ya rubuta musnadinsa sannan kuma ya yi karatu a gun sa'id ibn amir ad-dubai da ire-irensu wa fiya bakkaru ibn qutayba as-sakali to sai alƙalin da shi wancan ya sa aka rufe da ya kiyarda ya bi magana sa dinnan shine bakkar ibn qutayba ibn asad ibn abdullah babban malami ne daga cikin malaman fiqhun hanafiya ko masana hadisi ibn tsulun ya ya ya ya sa an rufe shi kamar yadda muka ji to da aka rufe shi a gidan yari sa da ibn tsulun din cikin rashin lafiyar mutuwa sai je ce a fito da shi yace ba zai fito ba yace ku fito da shi da karfin tsiya aka fito da shi da kuma da ya kama shi ya kulle shi ya kwace mishi komai in kun tana musha fada baya haka idan kai laifi komai naka sai a maka musadara da gidajenka da kudadenka da account da ababen hawa da na danginka da na sarkenka kowa da aka san yana samun kashin ka sai a kwace mai komai a tsiyata shi dare daya to an mishi irin wannan musadara da haka a wannan ranar ma wani gida ya sa aka kama haya ya ce a saka shi a ciki ce a fito min da shi daga gidan yari ina ga hadda zanubin shi ya kama to sai ya riga shi mutuwa shi wancan sarkin ya mutu sannan sai shi wannan ya zo ya mutu daga baya bayan yan kwanaki aka ba aka ji shi a wannan gidan aka ce to ga can ana gina maka sabon gida ka koma ya ce shi ba zai koma ba nan ma ya ishe shi aka ce sarkin ya aiko don Allah ka yafe mu ce a ya ce magana yafi ya bata taso ba mu je hada a gaban Allah kawai shi ma ya riga ya fita ta kenan ko yace muga yace yace yace al-maw'idu bayna yaday rabbina mu je hada a gaban Allah da shi ko babu magana yafi ya abin da shine shi ma Allah ya mishi rasuwa a wannan sunan shi kenan Bakkar ibnu Qutayba ibnu Asad ibnu Abdullahi ibnu Ubaidillah al-Thaqafi al-Bakrawi Abu Bakra ana mishi lakabi da alkunya da Abu Bakra al-Faqih al-Basri qadi diyar al-Misri al-Qadi Misra fi dhil-Hijja shiyar sa kashin shekara ne sami Abu Dawud al-Tayalisi daga cikin malaman sa akwai Abu Dawud al-Tayalisi mai musnad kenan wa aqrana da sa'anninsa irin su Rawh ibnu Ubada irin su Wahab ibnu Jarir da makamantansu cikin ɗalibansa akwai abu awana mai sayi mai sakar zai musulun ya wuta daga ciki abunsa akwai al'imamu abu ja'far bahawi ɗalibansa ne na kusa sosai akwai ibnu kuzaima a cikin sayi ɗinsa akwai ibnu abi hatimin da kuma wasu malamai da dama babban malami walahu akhbarun fil adli wal iffati wan nazahati wal wara malami ne da yake da labarai na adalci da kamewa da taka tsantsan wallahu almutawakkil alqaba'a almutawakkil ne bashi alƙalanci fi sanati 60 wa 40 shekara ta 246 bayan rasuwarsa dinnan sai da aka shekara bakwai ba na da alƙali ba a misra kowa aka ba ya ce baya su sai daga baya aka ba dan shi mai suna sorry wani mutum mai suna humarawai ibn muhammad sai da aka ciro kwanshi ya kafa sharaɗa sannan sannan ya karba saboda kowa yana tsoron irin wancan abu da ya faru da na baya Allah shi kyauta bari mu taba tarihin nasha'atu ilmin nahawi wa akhbaru mashahirin nuhat daga shafi na 49 ko inda yace al-farra malam farra'u wanda aka haifa shekara ta 144 ya rasu kuma shekara ta 207 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ismuhu yahya ibn ziyad ibn abdullah ibn manzur ad-dailami sunan shi kenan yahya dan ziyad dan abdullah dan manzur maula bani asad shi ma bararren bawa ne kunyatuhu abu zakariya wa yu'rafu bil farra ana ce mishi farra farra shine furiya da english wanne wanne abin da tara an gama ba ko ba mu gama ba ne lalle an gama shi eh mun ha makaranta cewa an rufe su su biyu a rana ɗaya ba sun mutu su biyu ko yace da fantun na da fantan na hawa har wancan da ya mishi yabo yace yana raye baka baka san shi yanzu kuma ya mutu kana mai adalci daga kadan yi gangadi ne akan Allah to farra'u alfarra shine furiya haka suke cewa da ingilishi f u double r i e r na isirin i e r furiya an san fura f u r gashin irin dabbobin wanda yawa wanda ake riguna da shi kusan akwai dabbobi akwai irin yawanci ba mu da su a nan tumaki ne ko awaki waɗanda ake kiwon su kawai don a samar da gashi wanda ake daga baya za a zo a dinga musu aski ana ɗiba ana yin riguna kamar yadda Qur'ani ya bada labari ko wala ku fiha ya ne ma ayan kalaka lakum ko lakum fiha dif'un to wannan dif'un din shine ai abinda ake samu daga fatu fatar su ko gashin su ayi diga mai kara sanyi to in wanda yake yi wannan ake ce mishi alfarra ko kuma mu da wasu kuma mu ce mai jima amma dai ba jima ce irin wanda ka sani wannan da ake yi ta cire gashin a fitar da asalin fatar don yin takalmi ko belt ko wani kamar haka ba a wancan fort din ake magana yawanci nan bamu da irin wannan sanyin ba za mu buƙaci riguna ko bamu da irin wannan dabbobin ba za mu san irin sana'a amma za ga inda suke da shi za ka ga gonaki ne za a kiwata su za ka ga rago ya yi gashi gashi mai yawa sai a zo rana ɗaya a sa abin aski duka sai a aski shi kuma siyarwa ake kuɗi ne masu tsada sosai to ba wai aikin shi bane ba yana yin wannan sana'a bane walaysa lahu walaysa dhalika li'annahu yashtagilu bil fira ba wai dan sana'a shi bane wala ba'aha baya sai da waɗannan irin gashin wa inna ma kana yafril kalam amma ya iya tsefe magana ya iya tsefe magana ya kacantana ta dalla dalla dalla isa yake ci mishi farau na fata ma wato abin nan ne lakabi ne ko yu'addu ana kirga shi ajalla ashabil kisabi mafi ɗaukaka cikin ɗaliban al-imamul kisa'i da lamu dafi bab mai daya da shi aka haka wa huwa imamul kufiyyi da fi tabakati sanan daukacin malaman nahwun kufa a tabakar sa a tsararrakin sa to shine limamin su wa alamuhum bin nahwi wal lugati wa funul adab ya kuma kowa sanin fannin nahwu da lugal arabiya da adabi wa kana yulaqabu bi amirul mu'minin fi nahwi ana mushi laqabin amirul mu'minin kuma da yake masu bukhari a hadisi wa zakara al-qifti min kalami sa'alab fihi qawluhu sa'alab yake cewa laulal farra ma kanatil lugha ba dan fara'u ba ilimin lugha da ya lalace wa kana farra'u nasija wahdi ya kasance mutum ne wanda yake tilo saka ce ba ga magari ba fi nahawi wajen ilimin nahawu kana fil lugati baharan la sahila lahu a wajen ilimin lugha kuma kogi ne wanda babu bai da gaba wa fil fiqhi arifan a wajen fiqhi kuma masani ne bi khilafil qaumi wajen sanin sabanin malaman fiqh wa mazahibihim da fatoyin su wa fi tibbi khabiran sannan kuma ya kware a likitanci ya san ilimin magunguna wa bi ayyamil arabi wa ash'ariha hazikan kuma ya goge wajen sanin tarihin larabawa da yaƙe-yaƙen su da waƙe-waƙen su hazzaban nahawa ya tace ilimin nahawu wadda baka ulumahu ya kuma tsaya ya tantance ilimin nahawu wa ashada bina'ahu min jadid ya sake yi ma ginin nahawu sabuwar filasta banda wadda aka yi a baya kana arifan bil falsafati wan nujumi aidan kuma ya san ilimin falsafa da ilimin taurari wato shakundum ne ba dan kankani ba nazala bagdad wa ahida ilayhi al ma'mun tarbiyata ibnai ya zo na garin bagdaza ya zo cira na bagadaza daga kauyen su na kufa kuma sarki mamun ya bashi aikin yi ma 'ya'yan shi guda biyu tarbiyya da horo wanda aka ce idan ya tashi daga makarantar 'ya'yan khalifa kuma masu jiran gado su suke ruga da gudu su ɗauko mai takalmin shi saboda yadda yake da haiba ta ilimi fakana aksara muqamihi biha da haka yakan zauna a bagadaza tsawon shekara kamar wata goma fa idza jaa akhirus sana idan karshen shekara yayi kamar ce lokacin layya ko irin dan boko lokacin kirsimeti misali in sarfa ila al-kufa sai tafi hutun karshen shekara an walli fa kama 40 yawman fi ahli sai je cikin gidan shi da iyalan shi da mutanen angon su ya zauna kwana 40 yana hutu yuwazzi'u alaihim ma jama'ahu ya ta raba duk abin da ya tara na kuɗaɗe duk sai ya rabar da su da ba a san malamai da san kuɗi ba rabarwa kawai yake wa ya birruhum ya dinga sadar da zumunci da su ya ba wannan ya ba wancan wancan an mai haihuwa ya sai mai rago wannan neman aure ya biya mai sadaki ya haɗa mai akwati wani kasan gashi takari ya sake gina mishi abin da yake kenan da kudin tsawon shekara wa haka ibn khillikan ibn khillikan ya rawaito a cikin wafayatul a'yan dinsa an kutsuru yake cewa annahu zakara anna al-farra'a lahana yawman bi hadratir rashid rana farra'u yana magana sai ya kuskuren nahau rashidu yana zaune halifa faradda alaihi sai rashidu ya ce mishi ya zaka dinga kuskure kana babba haka fa kala ya amiral mu'minin na akwai kuskure na bugu yanda magana take inna tibaa ahlil badwi al-i'rab wa tiba'u ahlul hadr al-lahan fa idha tahaffaztu lam alhan wa idha raja'tu ila at-tab'i lahantu ce akaramaka Allah waran kai dade yadda abun yake shine a san mutanen ƙauye su ba su Allah ne suna da salika amma mutanen birni yaran su ya riga ya lalace kuma ni dan birni ne to na je ƙauye sai in dinga kokari ina gyarawa shine na tahaffuzi ina biye ma maganar su dan nazo birni ko sakin jikina nake yadda kowa yake yin magana idan na magana ne a matsayin dan birni ba matsayin malamin nahu ba da haka kuskuren nayi abin da kowa ma yana yi اقترح عليه المأمون مأمون يا باشا shawara. an yi allifa kitaban yajma'u fihi usulan nahwu shi ya kamata wannan ilimin naka da kake ta magana kana ta tattaunawa a majalisi ka tattara shi mana a littafi wa ma sami'a anil arabi tattara abin da ka ji daga larabawa wa hayya alahu daran khassa aka ware ne gida na musamman gida gida aka gina mishi na musamman ka tawaffaru fiha kullu asbabir rahati wal na'im duk abin da mutum yake bukata na hutawa da jin daɗi da ni'imar duniya sai da aka saka tun daga masu hidima bayi masu wanki da wanke-wanke masu dafa abinci masu kula da shi masu gadi kamar yanzu a ce an saka lafiyayyen kayan bacci da kayan zama da kayan kwanciya da kayan kallo an sa mishi intanet komai da yake bukata misali gida lafiyayye wanda zaka ji abin da kake so haka aka mishi wannan gidan ya zauna a wannan gidan shekara biyu babu aikin da yake in banda rubutu makana yumli wal waraquna yaktu kuma ga sakatarori akan kwamfutocin su kenan ko shi kawai surutu kawai yake ce ku rubuta kaza kaza kaza kaza kaza haka yake wuri yana musu wannan abu an ce ya fito tun bayan sallah asuba ya fara shiftan nan ba zai tsaya ba sai lokacin azhar yayi sai a je a sallah azhar da yin bacci rana yi da cin abinci ya ci har a sake abin nan bayan da an yi la'asar sai sake dawo sake zama su ma su dauko ta wadda su da alƙalamin su ya ci gaba da shifta kawai suna rubutawa wato wani malami ne da kasan aljin a cikin labaran shi da aka bayar littafin shi ma'anin qur'an shi ma wannan labarin yana cikin tafin ibnu khillikan din nan wafatul aya wani ɗalibin shi ne mai suna in ba na manta sunan shi ba umair ibn bukai yana tare da wani kwaman wani babban mutum mai suna mai suna abin nan alhassan ibn sahal albarmaki sai sai yake cewa ala gawa ta malam kullum in je majalisan nan nasu na yan siyasan nan suna yi mun tambaya akan arabiya sun ga ina tare da kai ni ko bana iya bana iya musu amsa sa ko da yace fa kasiran ma la yahdu ni jawabu ka taimaka min da wani abu da zan dinga yi sai ce mishi akan me suke tambayar ka yace galibi sa tambaya ne akan li'irabin qur'ani kuma na wasu kalmomi ce shikenan inda za a yi ku taru gobe da ku da sauran dalibai sai a yi musu wata ya hannu hausa yace in za ku ku samu wani alaran ma wanda yake da kai in hadda to ranar da ya zauna tun da ya zauna bayan sallah asuba kafin isha ya gama littafin ma'anin qur'an ya ce wa alaran man ja fatiha in ya ja fatiha ya shari ya ce wannan kalmar ma'anar ta kaza ma'anar ta kaza jihumin aya daga wuri kaza kaza kaza haka ya dinga bin sura bayan sura yana sharhin ma'anin huruf wal kalimat da wujuhul i'rab bai dare bai ba sai da ya gama rubuta littafin kuma kawai surutu yake da baki su kuma suna kuma da su iya kamar aljani yake da ake bada labarin shi wani dan baiwa ne na musamman shi za su ce da gaskiya ci wannan sunan na alfarrau shine littafin shi na ma'anin qur'an Allah gafarta musu wa akhraja lil farai kita wa akhraja lil farai kitab al hudud ya buta musu abin nan abin nan kitab al hudud ya rubuta musu kitab al hudud bayan shekara biyu ba'a da amaini bayan shekara biyu thumma amlalin nasil kitaba kama amla kitaba ma'anil qur'an sannan kuma yau mutane shiftar alkitab nasiba wa ya mushi sharhi sannan kuma wa amla kitaba ma'anil qur'an wa kana yastami'u lil imla'i fi halaqatihi khalqun kathirun minhum 80 qadiya mutane suna taruwa da yawa idan zai karanta akan samu akalla manyan alkalai kamar yanzu a ce farfesu kenan sun kaji an ce alkali a lokacin ya kai ya timbatsa ilimi to akan samu akalla mutum 80 cikin alkalai suna suna zaune wa min lafaifi akhbarihi annahu ruwiya qawluhu wa huwa ala firashin maut an taba ruwaitowa yana kwance zai mutu yana cikin magagin mutuwa ba shi da lafiya na rashin lafiyar mutuwa aka tambaye shi aka ce yanzu kai mai burin da baka cika ba a rayuwarka sai ce a mutu wa fi nafsi min hatta shay zan mutu da bakin cikin hatta hatta wannan hatta ta huruf saboda ta mishi sammati da yawa ta zo nan ta yi rufa'a ta zo nan ta yi nasaba ta zo nan ta yi jarra to ya rasa ya kasa fahimtar ta fahimtar da za ta zama yana jin ya gamsu da ilimi a kanta shine yace a mutu wa fi nafsi min hatta shay'un ni dai yanzu matsata ko zan mutu da bakin cikin cewa ban gama fahimtar ilimi game da hatta ba kaji wannan kaji auliya uke nan ba Allah ya gafarta musu gaba daya na ganin bari mu saurara anan saboda yanayin lokaci sai Allah ya kuma da su na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum